insha Allah irin yakko sinai matkanci ne irna labarai to nan dinda kan dirko subhanahu wataala ba hun kuna daura gono kan yi gate nan go bata mone wura matkanci ne ibdo na gado mote lokaci ka lokaci kulo age mila wani yin gano gate daura hinzanta dirko subhanahu wataala ba daura dinga kwai digina donc in kuna daura tera hin kano a morgu irgwanda usulu mujmal usuli ahli sunnati wal jama'a fil aqida ustaz dr abdul karim al aql inshallah dr murtada angano ga kaida ya dinno da tira kirsintin ga chau za daur bananta kan nirfai daura kan gati تلخيص أحكام الجنائز للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني to ungu aman kubai wadin sai dirko ba irga di halar gudu gittatin mate hunkuna daman kubai mo irga yega kwantine da hino daura kan goka insha Allah eh ai wa musulmai kamar yadda kun ka saba wannan eh daura wanda mun ka saba yi anan ga wannan masallaci insha Allah mun dawo ta inda zamu ci gaba da wannan daura yau akwai littafi biyu da za mu yi karatu littafi na farko shine mujmal usuli ahli sunnati wal jama'a mujmal aqidati ahli sunnati wal jama'a li sheikh abdul karim nasir al aql da kuma talkhis ahkam al janaiz insha Allah wannan sune littafai da za mu yi karatu eh za dr murtada zai fara insha Allah assalamu alaikum
wani gobe wani gobe sai mariya ne lafiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da hudu yau da ikon allah za mu karanta wani littafi na mujmal usuli a sunnati wal jama'a fil aqida tarihin ustaz dr nasir ibn abdul karim al-asr Allah.
مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه نبذة في أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة تم إعدادها ونشرها ونشرها تم إعدادها ونشرها استجابة لكثير من القراء طلاب العلم منهم والعامة في ضرورة أن في ضرورة عرض أصول عقيدة السلف وقواعدها بعبارة معجزة معجزة وأسلوب وأسلوب واضح مع التزام الألفاظ الشرعية المعثورة عن الأئمة قدر الإمكان لذلك خلت هذه النبذة لذلك خلت هذه النبذة من التفصيلات والتعريفات والأدلة التفصيلية والأسماء والنقول والحوامش التي قد تكون ضرورية أحيانا تكون قد تكون ضرورية أحيانا فإن الرغبة في تحقيق هذا المطلب في كتب خفيف ال... في كتيب في كتيب في كتيب خفيف ال... خفيف المحمل والمؤنة حالت دون ذلك ومن أراد التفصيل والتوسع والاستزادة والوقوف على شرح الألفاظ والأدلة والتعريفات فليراجع شرح الكتاب الذي شرح الكتاب الذي تبع مؤخرا في كتاب المستقل في كتاب مستقل مستقل هذا وقد تم عرضه على كل من معالي الشيخ صالح الفوزان الفوزان فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الجنيمان وغيرهم من العلماء وطلبة العلم وكل وكل منهم أس أسهم أسهم مشكورا بما أبداه من إضافات وملحوظات جزاهم الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وصلى الله وسلم وبارك على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتبه ناصر بن بن عبد الكريم العقل
مولد مولدي حفظه الله يأتي مقدمة نبات الواقعي يشجع أسئلة الثاني إن الحمد لله يا أبو هذا يبوغ الله ملوكك يبوغ قباكي داع أبو ألف والله نعم معلومات نرجع للاستغراق والاستحقاق للاستغراق عفوا دكا يبو gabaki ɗayan shi ya tabbata lillahi ga Allah shi shi kadai dan lamun yin lam al-ikhtisas wal istihqaq Allah kadai tantance irin wannan yabo wanda baya da iyaka ce nahmaduhu muna yaban shi muna kuma gode mishi wani sta'inuhu muna neman taimakon shi wani stagfiro muna neman gafar shi wani tubu ilai kuma muna tuba zuwa gare shi wannan lafazin wani tubu ilai bai inganta a cikin wannan khutbatul hajjar ba wannan tana ba malamin ba yadda yake nihi ba idan mutum ya zo da siga wanda ba ta kutubatul haja ba yana da dama ya faɗi ya zo da sigar da ya gani muddin zai ba bata da wani abu wanda bai dace ba ya ce wani kuka billahi min shigo ya kusina muna neman tsarin allah daga sharrin kawon wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihi Allah fala mudilla lahu wanda Allah ya shirye shi babu wanda zai fatar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda kuma Allah ya shirye shi babu wanda wanda Allah ya fatar da shi babu wanda zai iya shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na kuma shaida cewa babu wani abin bauta wanda ya tantance bauta in ba Allah ba wahdahu shi shi kadai wannan ta'kidi ne na illallah inna la ilaha illallah illallah wa la illallah ta'kidi ne na illallah la sharika la da ta'kidi ne na la ilaha nan babu wani abin bauta da ya cancanci bauta in ba Allah shi shi kadai ba ba ya da abokin tarayya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أقول شيء سوى محمد باوانين الله ومنزوني نا الله باواني كنا با بابو دمش ورسول رسول كما كنا أبو كتا واني أبو كتا الله نيدا كرم تروش كوا با با ينحكا abin da ya zo a cikin hadisai shine amma ba bai zuwa cikin hadisai ba amma ba wanda ana zuwa da shi ne saboda rabe ainihin mukaddima da bayanin ainihin abin da mutum yake son ya yi bayani a kan shi da ke fahadihi nubdatun bi usuli ahli sunnati wal jama'a wannan wani abu ne wanda yake takaitacce na daga wani wanda aka takaice shi na daga usul da ahli sunna wal jama'a fil aqida zai bayani a can gaba cewa ne ahli sunna wal jama'a fil aqida a cikin aqida aqida ma bayani zai zo akan ta kace tamma ihdaduha wa nashruha istijabatan li kathirin min al-qura wannan sababin da yasa ya wallafa littafi kenan kace wannan usul ɗin da ya haɗa ya haɗa su ne kuma an watsa su bayan karɓar kira ga mutane da yawa waɗanda suka nemi ya yi haka daga waɗanda suke karanta rubuce-rubucen shi ya ke tulla da ilm min wani amma cikin akwai ɗaliban ilimi akwai kuma gama gari kace fi darurati arzi usuli aqidati salafi wa qawaidiha wanda saboda darura na ainihin shunhuda usul asulla na wanda suke cikin aqida ta as-salaf magabata wa qawaidiha da qa'idodin qa'idodin bi ibaratin mujada da ibara wadda take takaitatta wa uslubin wada da uslubi wanda yake bayyananne ma intizamin alfazi shar'iyya tare da nazartar lafuzza na shari'a wanda shari'a suka zo da su almasura min a'immati qadr al-imkan lafuzza wanda aka samu daga jagorori magabata daidai gwargwadon iyawa لذلك خلت هذه النقطة من التفصيلات ذاك وانا تكتجم للثاني بذاك تام تفصيلات وشنو ده مغانا والتعريف التعريفات أنا بيان معنى كلمة والأدلة التفصيلية دليلي وإن تسكي ما سبيت جوا ذاك وانا بذاك سامش أسكن وانا للثاني والأسماء رسولة والنقول da na kulla na kulla daga malamai ko hawamish da hawamish wanda suke kasa bayanai wanda ake yin kasa wanda ake a cikin wannan kasar lissafi kun gane ko التي قد تكون ضرورية أحيانا وأنت وإن أبو بن يقول أول لوكتي ضرورة نأخذ أكاوز أمن kasancewar littafin littafi ne takaitacce shi ya sa bai zo da su ba ya ce fa inna rabbata fi tahqiqi hadha al-matlab fi kutayb khafif khafif al-mahmal wal muhnati halatun nadali ya ce tabbatar da wannan manuma ya ce na cikin ɗan littafi wanda yake takaitacce haka ce abu ne wanda ana takaito kasance littafi ba littafi ba ne wanda yake mai waki ba wannan shi ya sanya ba zai samu damar zuwa da wayannan abubuwa wanda ya ambata ba tare da cewa abubuwa ne wanda suke masu amfani abubuwa ne wanda suna taimakawa wajen fahimtar abin da ake yi da wa man arada tafsira da wasu a wani tizada والوقوف على شرح الألفاظ والأدلة والتعريفات وليراجع شرح الكتاب الذي طبع مؤخرا في كتاب المستقيم في وندي كتاب تفسير فيجي الأمر والتوسل إلى فاتحة والابتداء لنيما كاري والوقوف على شرح الألفاظ لا جنم لتيوا أكن sharhi na lafazza wanda suka zo cikin littafi wa tarifat da tarifat faliraji sharhar kitab to ya koma ga ainihin sharhi na ainihin wannan littafi allazi tubi'a wanda ya aka buga mu'akharan ba da jimawa ba fi kitabin mustaqil a cikin littafi wanda yake takamaimai na sharhin wannan muhtasar هذا وقد تم عرضه على كل من مال الشيخ صالح بن الفوزان الفوزان فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان وغيره من العلماء وطلبة العلم كوانا لله أم بجرد شيء لو إنما لما وندا يا أنبتا wasu daga cikin malumma da ɗaliban ilimi ce wa kullum minhum ashama mashkuran ko wani ɗaya daga cikin su ya kawo gudunmawar shi yana mashi godiya ne ma abdahu da abin da ya zo da shi na bayani da mulahatan da min izafat da wasu kare-kare ko malfutan da wasu wurare waɗanda suke buƙatar Allah ke diba su jazakumullahu khairan Allah ya biya su da alkhairi a bisa aikin da suke yi ce wa as'alu Allah ta'ala an yaj'ala amalana khalisan liwajhihi al-karim ina roƙon Allah ya sanya wannan aikin namu ya kasance an yi shi saboda neman yarda shi saboda fuska Allah madaukaki mai girma kare ba hada Allah da wani a cikin wannan aikin ba wa sallallahu wa sallama wa baraka al-mabruki rahmatan lil alamin Allah ya yi salati ana yi annabi shi a wajen al-malakul a'la malaiku wa sallama ya kubutar da shi kuma wa baraka ya sanya albarka a tattare da shi mana duka wannan abubuwan ya kara mishi ake ne saboda Allah ya yabi annabin shi haka Allah ya fitar da shi a cikin rayuwar shi haka bayan rayuwar shi haka Allah ya albarkace shi cikin rayuwar shi da bayan rayuwar shi al-mabuti rahmatan lil alamin dan sifa ce ta manzo alaihi salatu wassalam wanda aka turo domin ya kasance rahama ga halittu ga baki daya nabiyina muhammadin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayen shi mazawan shi wa sahbihi da sahabban shi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تذكر وانت يجيز يجيز تكوت دعوة أزوى رانا ساكمه وانت يربط وانا مقدمة شيني مولى الثاني ناصر بن عبد الكريم الأقل
تمهيد العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة اصطلاحا الإيمان, الجا... الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى لدى معتقده فالعقيدة الإسلامية تؤنى الإيمان الجازم تعني الإيمان الإيمان الجازم بالله تعالى وما ي... وما وما ي... وما يجب له من التوحيد والطاعة وبالملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول علمية كانت أو عملية
التمهيد شنقنا saboda akwai wasu kalmomi waɗanda suke buƙatar bayani da wasu abubuwa kafin a shiga cikin mawudu'in karantar shi da ce al'aƙida kalma aƙida tana buƙatar a yi bayani a kanta mutum ya san me ake yi da aƙida ana cewa aƙida aƙida domin ne aƙida ita al'aƙida lokacin abinda ake nihi da aqida a cikin harshen larabci idan aka ce aqida kalima ce ta larabci aqida ya ce min al'aqdi wannan kalma an ɗauko ta ne daga al'aqd al'aqd shi ne kullewa kullewa wa tawfiq wa tawfiq shi ne ka ɗaure da kyau ka ɗaure abu da kyau wal ihkam ihkam shi ma duka ma'ana tana komawa ga kyautata ainihin ɗauri ko kyautata abu warrabtu bi kuwa da kuma ɗaurewa da ƙarfi kenan duka ma'ana tana kewayo tsakanin wannan ma'anoni ka ce istilahan idan aka ce istilahan ma'ana abin da malamai suka sanya shi ya kasance kamar yare ne a wajensu idan suka ce abu kaza suna nihi da shi abu kaza bambancin shi da shar'an shar'an shi da ganasi ake ɗauko shi mun gane ko yanzu misali in ka ɗau sallah sallah kaga shari'a ita ta hudu wannan daga shari'a aka ɗauko ma'anar ma'anar sallah لنا شرعا ذاته نعم اصطلاحا أظن معلومات في اصطلاح أكنش يتي الإيمان الجازم إيمان وندك جازم ينكك الذي لا يتطرق إليه شك لدى متقيه شنو إيمان وندك ينكك وند شك بها بها شك da zuwa ga baya damuwa ga wanda ke ya gudurta ya kamar abin an ɗaure shi a cikin zuciya shi ba ya shakku a kai mun gane ko idan duk abin da mutum ya gudurta a cikin zuciya shi ta yadda ba ya da shakku game da wani abu shi ake kira da aƙida idan mutum yana da shakku haka ne ko ba haka ne ba to ba aƙida ne ba ita fa al-aqidatu al-islamiyya sani idan aqida ta musulunci ana nihi da ita al-imanu jazi imani wanda yake yankeke billahi ta'ala game da Allah wa ma yajibu lahu min at-tauhid da abinda ke wajaba akan kowane baya bawa game da Allah wanda ya shahi tauhidi kadai tattashi a cikin ayyukan shi da kadaitar da shi a cikin ayyukan da kadaitar da shi a cikin sunayen shi da sifofin shi wata da kuma da'a biyayya ga ga Allah madaukaki biyayya ga da da umarnin shi eh, azza wa jalla wa bi malaikati imani kuma da malaiku wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wa yawmil akhir da ranar lahira wal qadar da imani da kaddara wa sa'ili ma thabata min umuri ghaib da dukkan abin da ya tabbata daga cikin al'amura wanda suke a koyi wal asba da labarin ko abin da ya zo cikin nassi na qur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatattu wal usul da asulla asulla amaliyatan kanat aw ilmiyan ilmiyatan kanat aw amaliyatan wanda suke bangaren ilmiyat ne ko kuma bangaren amaliyat ilmiyat abin da ya shafi abin da mutum zai kudurce a cikin zuciya shi kamar cewa akwai an tsaro misali sau abin da kudurta tauhidin rububiya a wannan bangaren ilimi cikin ilmiyat ne amma abin da ya shafi aiki abin da mutum zai aikata da da gaban shi shi ake kira da amaliya amaliya kuma akwai wanda suke shiga cikin cikin usul gani ko kamar yanzu misali sallah salloli guda biyar wannan kasiya ne babu wani shakku a ciki babu sabani babu wani bakta shakku game da cewa sallah guda biyar ce haka baka shakku game da cewa sallah asuba raka biyu ne sallah azhar raka uku magriba raka uku wannan duka kenan suna shiga cikin usul kun gane ko saboda aqida ita ce abin da mutum babu shakku baya shakku a ciki
السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة ويطلق على كل على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة نسبة إليهم أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسموا وسموا أهل, وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يفرقوا في الدين ولم يتفرقوا في الدين واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة ولما كانوا هم المتبعين سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتفي المكتفين المكتفين الأثر سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية
yace assalam eh wannan kalmar tana da cikin kalmomi wanda suke masu muhimmanci mutum ya san su السلف إذا أتت السلف من أكل إلى السلف هم صدر هذه الأمة سوني فرقم ونا الأمة من الصحابة تندق صحابي وعند تتحكم مباشرة daga manzo alaihi salatu wassalam saboda su ne almajiran shi wattabi'in da ɗaliban su sahabban su ne tabi'ai dukkan wanda ya haɗu ko da da sahabi guda shi ake kira da tabi wanda ya karatu guda wajen sahabi guda wa immatul guda da jagorori na shirya kama ala'immatul afa abu hanifa malik na shafi imam ahmad da sauran al'immatin su sufiyan sauri sufiyan ibn uyayna abdurrahman bin amr al-awzari shu'ba ibn al-hajjaj al-wahid al-imam al-bukhari muslim duka wannan suna cikin a'imma kace amma a'immatul huda bil qurun al-thalathah al-mufaddala wanda suke cikin karnuka guda uku wanda aka fifita wanda falalar ta zo a bisa harshen manzo alaihi salatu wassalam da manzo alaihi salatu wassalam ya ce khairun nasi قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما يأتي في أسلام حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما هذا أسكن القرآن ما أكو إشارة كنتم خير أمة أخرجت للناس ما يتمع بينك فسر أي أي أنتم خير أمة أخرجت للناس هكذا شو سكيشيغاس كمان أمتاكي نمركم ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر الأصول السلفي dukkan wanda ya koyi da wannan ya koyi da sabon manzo alaihi salatu wassalam ya koyi da jagorori a imma wanda aka san su da shirya musamman wanda suka rayu a cikin karnuka guda uku masu farla ya tafi akan akan tafarkin su ba wai kawai dangane kai bane ba amma aiki kuma daban ba saboda ibra bil musamma ya tafi bil ism idan mutum ya dangana kai shi dangana wa ke abu ne wanda yana da kyau amma abin da ke da muhimmanci shine hakikanin hakikanin lamarin saboda akwai da yawa da zai dangana kan shi hakika kuma ba ba haka nan ba ne ba shi yasa yau yawa za ka ga wasu suna dangana kansu ga ga wannan sunan alhali kuma hakika ba haka ne ba sai salafiya jihadiya ko abin da ya kama da haka wanda ta suna takrib abin kasa wanda bai bai tafiya da da yake da karantarwa su wannan magabata ya ce fi sa'in rusul a cikin kowane lokaci wannan bai takaita da wani lokaci ba a kowane lokaci wanda yake a bisa hanyar wayannan na farko ana kiran shi da salafi wannan sunan kuma ba bakon suna ne ba kamar yadda wasu suke son su kwatanta kamar suna ne wayanda magabata ba su san shi ba suna ne wanda ya jima lalle zamanin annabi alaihi salatu wassalam babu wannan nisba saboda lokacin me yasa dukan su musulmi ne wanda suke kan aqida guda babu bid'a a wannan lokacin zamanin sahabbai lokacin da fitintunu suka fara kungiyoyi suka fara kullowa lokacin nan suka mayyaze kansu saboda manzo alaihi salatu wassalam yayi bayanin cewa al'umma za ta rabu kamar yadda zai zo ya alaikum bi sunnati sai ake nan suka mayyaze kan suka sai ahlus sunnati wal jama'a alaikum bil jama'a lokacin da wannan sunan shi ma wasu suka dauke suka dau wannan sunan alhali hakikanin abin da sunan ya kumsa baya tare da su Allah sai suka kara mayyaze kansu haka sai salafi an san da ana nihin wanda yake kan kitab wa sunna a bisa fahimtar na farko kaga mutakallimun biya maturidiyya asha'ira sun yi da wacce su ne ahlus sunna amma ahlus sunna su da kan sun san da cewa ba kan fahimtar na farko ba suke ba yasa suke cewa tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam kenan sun san da cewa ba kan hanya na farko suke ba amma suna kiran kansu ahlus sunna shi ya sanya dole a wannan gabar a samu wani suna wanda yake rarrabewa kenan ahlus sunna wal jama'a ala fahm salaf sai a hade su a ce salafi wannan ka dauka sai imamu zahabi da sauransu a cikin tarajim da yawa sun dangana ruwa su jiwa ga ainihin mazhabin salaf sai kula da salafiyar mazhab ko mutaqal ko abin da ya kama da haka dan haka ba bakon suna bane ba yace nisbatan ilai danganawa zuwa ga su salaf din yace ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin kalmomi ko kuma mustalahat wanda suke da muhimmanci mutum ya san su ahlus sunna wal jamaa yace su wane ne ahlus sunna wal jamaa هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سونه وان da suke kan abinda manzo alaihi salatu wasalam da sahabban shi suke akai kana wannan su ake kira da ahlus sunna duk wanda yake kan wani abu daban wanda ba akan shi manzo alaihi salatu wasalam da sahabban shi suke ba kowa ce wa kan shi ahlus sunna wal jamaa wannan sunan mujarrad suna ne wanda baya da haƙiƙa ya ce wa sun mu ahlus sunnati an kiraye su ahlus sunna saboda ni istimsakihim wa ittiba'ihim sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda sun yi ruku sun bi sunnata annabi alaihi salatu wasalam shi yasa aka kiraye su da ahlus sunna yace wa summul jama'a لم يتأكر يبدا جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق سوى سنعوا أكن تسكيا أدوى سنعوا لسا أكن تسكيا وأدوى وجه أكن أكن سكيا شيطا ابن مسعود رضي الله عنه يكجى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك kenan ba yawa ake yi ba wakace a ai mu mafi yawan mutane suna tare da mu ko da kai kadai kai kadai kana iya ka zama kai ne jama'a idan kana kan gaskiya kenan ba ana ne ka kasance tare da mafi yawan mutane bane idan suna kan bada ba yace walam ya tafarraqu fi din ba su yi sabani cikin addini ba ma'ana ba su sabawa na farko ba ba su sabawa hanyar da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da ita ba ba ana nin a'a shi ke nan mutum ya zo ya zai tare da mutane ko da suna kan fata ba ga kai ya sabawa na farko shi su ake shi ake kai sabawa manzo alaihi salatu wasalam da sahabban shi wa ijtamahu ala a'immatil haqq kuma suka eh suka yi ijtimai suka rabu akan jagorori wanda suke na gaskiya suka kasance tare da shugaba wanda ke shugaba na hakika ba shugaba wanda yake dan tawaye ba wanda shari'a ba ta tabbatar da shi ba wanda Allah ya sanya jagoran su suna suna tattare da shi walam yakhruju alai ba ta kuji ga shugabannin suna musu da'a fil ma'ruf واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة sannan suna bin abin da magabata suka yi imani a kai wannan su ne ahlus sunna wal jama'a yace walan ma kanu humul muttabi'ina sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka kasance su ne waɗanda suke bin sunna ta manzo alaihi salatu wassalam al muqtasina al athar waɗanda suke bin kuma summu ala hadith sai aka ambace su aka kiraye su ahlul hadith saboda ni saboda suna bin hadith hadisan manzo alaihi salatu wasalam suna bin su sau da kafa suna aiki da su shi yasa aka kiraye su ahlul hadith kenan daga cikin sunayen ahlul sunna wal jama'a ahlul hadith wa ahlul athar haka yana daga cikin sunayen su ahlul athar masu bin athar athar shine hadisin manzo alaihi salatu wasalam da asar na magabatan daga sahabbai da ɗalibansu da wanda suka biyo bayan su wa ahlal ittiba ana kiran su kuma ahlal ittiba wanda suke masu bi ba kirkirwa ke ba kullum su kokari suke su san abin da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi yanda kuma magabatan nan suka fahimce shi su bi ba su zo da wani sabon abu ba yace wa yusammawna at-ta'ifata al-mansura Allah ana kiran su da at-ta'ifatu al-mansura jama'a wadda ke Allah yana ba ta nasara kamar yadda Rasul alaihi salatu wasalam ya ce a kowane lokaci ba za a kushe ba za a samu wata jama'a wadda take kan gaskiya wadda Allah yake ba ta nasara ko da sauran mutane ba su taimaka musu ba da ce wani firfatan najiya daga cikin sunayen su kuma ana kiran su alfirfatun najiya saboda saboda su kare ne za su kubuta wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta rabu ke dukkan za su rabu kashi saba'in da uku dukkan kashi saba'in da biyu na za su shiga wuta za su ta wuta in ba kashi guda ba ana kashi saba'in da biyu duka na na tafiya wutan kashi guda kadai shi ne zai tsira shi yasa su ne wannan wannan kashi kenan dole ne ka san da cewa waɗanda suke kan tafarki na manzo a salatu wa salam su ne suke kan gaskiya kan mutum ya ce a Allah kawai ya sani sai an ce can za a gane wanda yake kan gaskiya tun daga nan an san waye yake kan gaskiya wanda yake kan kitab wa sunna da fahimta ta magabata shi yake kan gaskiya dan ka wannan tare da yakini babu shakku a game da shi saboda manzo alaihi salatu wasalam ya ga ya mu ciwon da zai faru sannan kuma ya ba mu magani bai yi ya kasance maganin da ya ba mu ya ba mu magani ne wanda ba a sani ba ya ce ku kama sunna sunna dan sunnar khulafa'ir rashidin kenan idan kuka kama yaqinan kuna san kan gaskiya dukkan wanda ya saba wa wannan tafarki shi yake kan bata
أولا قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال مصدر مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح كل ما كل ما صح من سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وجب قبوله والعمل به وإن كان آهادا في في العقائد وغيرها. المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لهما وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة ولا يعارض ما ثبت ما ثبت من ذلك بمجرد الاحتمالات اللغوية.
yanzu bayan tamhid shuhuda ya shiga cikin manuwar littafin gadan-gadan da ce awwalan abu na farko kawaidu wa usul fi manhajin talaqi wa istidlal ka'idodi da asulla wanda suke tabbatattu a cikin manhaji na karɓar dalili da kama hujja saboda ahlus sunna wal jama'a suna da hanyoyin su suna da ka'idodin su da asullan su wajen kawo hujja wanda ya sha bamban da asulla na yan bida kamar yadda zai bayani ke na farko fa'ida ta farko masdarul aqida ko asali na farko masdar na aqida daga ina ake dauko aqida daga mulki ake daukowa ko kuma malam wani yana ganin haka yace inda ake dauko aqida huwa kitabullah wajen ahlu sunna wal jamaa ana dauko aqida ne daga littafin Allah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam sahiha littafin Allah mun san da cewa mahfuz Allah ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da ayat da mutum ya dauko daga cikin Qur'ani babu zancen a ce ta tabbata ko ta tabbata ba Qur'ani da wakilan shi Allah ya kare shi yanzu sai dai wajen fahimtar abu na biyu sunna ta manzo alaihi salatu wasalam ingantatta ana abin da ya inganta daga manzo alaihi salatu wasalam saboda ba dukkan abin da aka dangana ga manzo ba ke zama gaskiya ba mana ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ko ya aikata shi ko ya tabbatar da shi ba saboda an dangana kare yake da yawa ga manzo alaihi salatu wasallam shi yasa sunna ita tana buƙatar a tace ta sabanin alqur'ani wa wa ijma'u salafi salih da abinda magabata suka yi ijma'i akai wannan sune masdar inda ake ɗauko aqida ce abu na biyu قاعدة أعتني نبي وقاعدة نبي كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والأمل به وإن كان أحادا في الأقائد وغيرها تدركنا عبدا يكن كنت شن سنة منذ عليه الصلاة والسلام واجبين متن يكربيش ومتن يأيكي لشي ya aiki da shi ma'ana yana nufin idan ya kasance babu wani wani nafi wanda ya ci karo da shi mun gane ko saboda wani lokacin tana yi wa ya kasance an yi nasu to yana nufin magana ta karshe wadda ta manzo alaihi salatu wassalam wa in kana ahada ko da ya kasance ya zo ne ta hanya ahad ma'ana ba mutawatir ne ba mutawatir shine wanda babu shakku a tattare da shi kamar misali muka dauka a yau a rayuwar ta ko kuma misali wannan china na taka mutanawa wanda suka je in kaɗan ne ko amma babu wanda yake da shakku in muka ga mutum zai zai bincika cewa china na akwai da kowa wuri mun san da cewa yana bukata a daina shaba da shi ko to wannan shine mutawatir ahad shine kishiyar mutawatir wanda wannan zanni ne raji eh ana kyautata da san cewa haka haka ne amma tana yi wa ta san cewa an samu kuskure a cikin shi mun gane ko amma hadisin hadisin da ya zo ta hanya uku hudu almuhimmin bai ba da ilimi na yakini ba to ko na tana ana dauko hadisi ana dauko aqida amma idan hadisin ya inganta ana kyautata da san cewa haka ne fil aqaidi wa ghayriha a cikin aqida da abin da ba aqida ba saboda akwai wanda su wata dauka aqida a cikin ahadith da ahad kuma mubtazila to dole sai hadisi ya kasance mutawatir kenan yawa daga cikin abubuwa na aqida duka za su yi fatali da su to wajen ala suna wa jama'a abinda ake so dai shine hadisi ya kasance ya ya inganta idan ya inganta ko da ahadi ne ana ɗaukar aqida a cikin shi kamar yadda ake aiki da shi a cikin abin da ba aqida ba yace abu na uku asali na uku almarji'u bi fahmi kitabi wa sunna marji'i ina ake komawa wajen fahimtar qur'ani da sunna shin ko na ɗaya daga cikin mu da yana jin larabci ko sai shi da cikin qur'ani da da sunna ya fassara da larabcin shi ha yace almarji'u wa nususu almubayyinatu lahum nasosi wanda suka bayyana ainihin kitabu wa sunna saboda qur'ani yana bayyana yana bayyana qur'ani wasu ayoyi suna bayyana wasu ayoyi hadisi wasu hadisai suna bayyana qur'ani wasu hadisai suna bayyana wasu hadisai wa fahmu salaf salih da fahimta ta magabata na gari wanda suka suka shuɗe yadda suka fassara ayoyin qur'ani yadda suka fassara hadisan manzo alaihi salatu wasalam kan mutum ya zo da wata fahimta tashi wadda ba da magabaci hakan da yawon tsara alaman hajji da wanda suka bi ta farkinsu min al'ahimma daga cikin magabata jagorori wanda aka san su akan akan sunna da istiqama wala yunara ma thabata min zalika bi mujarrad ihtimalat lughawiyya sai wannan ba a eh, ba a kalubalanta shi da ainihin mujarrad ihtimala kawai mutum ya ce tana yiwa ta bangaren lura kamar yadda wasu suka bace eh, is- a- misali wannan istiwa istiwa na Allah madaukaki suka fassara shi da ist- eh, istila eh, istaula istaula sun koma ga wasu eh, nasosi na lura ko kuma wasu eh, shawahid na lura wa'anda ihtimalat ne wanda suka ci karo da ainihin abin da magabata suke a kai
أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئا زائما أنه من الدين التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول الشيخ ولا إمام ونحو ذلك العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيا قطعيان منهما أبدا وعند وعند توهم التعارض يقدم يقدم النقل يقدم النقل
مثل أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أصلنا الدين دلوقتي manzo alaihi salatu wassalam ya ayyana su saboda Allah madaukaki ya dora mashi nauyin bayyana addini kuma bai bar wannan duniya ba sai da ya bayyana addini ga baki ɗayan shi kamar yadda Allah ya ce a yau ma kamar kula ku dina ku wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa ma ala rasuli illa al-balagh balagh mubin yace wa laysa li ahadin an yuhdita shay'an zaiman annahu min ad-din sai babu wanda yake da hurum ya kirkiro wani asali ya dangana shi ga addini saboda asalin addini ga baki daya wanzu a yin salatu wasalam ya isar da su bal addini ga baki ɗayan shi wanzu a yin salatu wasalam ya isar da shi babu wani abu wanda yake bukatar a ƙara shi duka wanda ya zo da wani abu ya ƙara banna ne zai yi ba gyara ba kamar kwano ne idan ya cika ka zuba mashi ruwa bayan ya cika da ruwa kaga banna ne za ka yi banna za ka yi ba ba gyara ba to haka manzo alaihi salatu wasalam ya isar isarwa wadda wata bukatar gani sai abu na biyar التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا mutum ya miƙa wuya ga Allah wani rasuli da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahirin wa batin abin da ke zahiri da abin da ke koyi kamar yadda al-imam zuhri rahimahullah ya ce min Allah risala wa ala rasulil salam wa alaina taslim abin da ke kanka shi ne ka miƙa wuya ka yi ƙoƙari ka san abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ko a bisa harshen manzo a rikin salatu wasalam ya so ka miƙa wuya wannan kuma za a san ma ba abin da ke bayyane da abin da ke goyi a cikin zuciya فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياسه وتنبيع قالوا wani abu wanda ya zo a cikin littafin Allah ko sunna a sahiha wadda take ingantatta da tsira da wani kiyasi na shi daban wala dau ko kuma dauki dan dabo ya zai cewa a'a shi yana ganin abin nan haka ya dace a yadda manzo alaihi salatu wasalam ya zo da shi shine ya dace wala kashi ko kuma ya an kashi kashi wannan duka ibara ne na sufiya dau da kashi an yaye musu me yake da suna fita suna ganin abin da sauran jama'a ba sa gani wala kawai shekh ko kuma magana magana shi wala imam ko magana wani daga cikin a'imma wani abu da rika ko abin da ya yi kama da haka a takaice mutum yana miƙa wuya ga maganar Allah da maganar manzo alaihi salatu wassalam kai ya kalubalance su da wani abu abin da ke da kan shi shine kawai ya tabbatar da cewa haka Allah yake haka Allah ya ce ko kuma haka manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa abu na shidda ya ce al'aqlu sahih al'aqlu sarih hankali wanda wanda yake eh ne yake suna da yake ahihi hankali lafiyayye muwafiq lin nafs sahih yana daidai da nafani wanda yake ingantacce idan dai hankalin yana da lahiya nafsin yana ingantacce to ba za a samu cin karo tsakanin nafsi da hankali ba ya ce wala ya ta'awazu fasiyani min kuma abada dukkan abin da ke qat'i a hankalce qat'i da bangaren nafari ma'ana haka ya zo a cikin alƙur'ani kuma babu shakku a kan shi babu wata tattama haka ake yi da shi haka kuma hankalin shi kuma za ta shi rau sai ba za ta taɓa cin karo ba din kaga an samu cin karo in ma hankalin ba sai ke bane ba ko kuma nakalin bai inganta ba a samu matsala a guri guda ya ce wa inda tawahu mai ta'awu ne yukaddamu namu lokacin da aka yi tsammanin cewa akwai cin karo tsakanin su tana yi wa mutum ya ɗauka cewa akwai cin karo tsakanin su kamar yadda cikin hadisai ko kuma ayoyi na ƙur'ani wanda mutum zai ga cewa akwai cin karo tsakanin wannan da wannan amma idan ya mai da abun ga masanan shi sai suka mai babu cin karo ga yadda abun yake sai ga cewa nasa wannan ingantacce yana tafiya tare da wannan hankalin wanda bai ta matsala ba
Adro? Jam berapa? Jam berapa? Nah, ada. Sudah.